السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wannan majalisi namu mai albarka da muke gabatar da tafsiri na maudu'in tarbiyya darsa daga cin alkur'ani a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam da ya maɗansa yau muna takwas ga watan ramadanu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau ɗaya ga watan biyar juma'a miladiyya 2020 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana zanubanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki muna kankantar da kai zuwa gare shi da ya yaye mana dukkan damuwa da fitinu da bala'o'i muna roƙonsa Allah maɗaukakin sarki saukar da rahma a gare mu wannan kamar yadda masu bibiyar mu suke ji shine zai zama majalisi na takwas insha Allah ta'ala daidai da kwanakin azumi kamar yadda aka fara yi jiya da izinin Allah za mu fara amsa tambayoyi kafin mu ci gaba da karatu. akwai tambayoyi guda biyu da za mu amsa su amma za mu dunkule su a matsayin abu ɗaya tambaya ta farko a cikinta ana cewa shin ya halasta a yi tatsuniya ta biyu kuma tana cewa menene hukuncin littafan hausa da ake rubutawa a yada a social media ko a karanta a gidajen rediyo to da tatsuniya da waɗannan labaran da ake badawa dukkaninsu abu ɗaya ne domin dukkaninsu labarai ne da ake ce musu kirkirarrun labarai kuma mun yi batu a kansu a lokacin da muke bayani a kan kashe-kashen kisoshi muka ce akwai alkisasul waƙa'iyya akwai kuma alkisasul khayaliyya to da tatsuniya da irin waɗannan labaran da ake rubutawa a littattafai na hausa ko kuma ma akwai na turanci da sauran yarurruka dukkaninsu suna fadawa ne ƙarƙashin abin da ake ce musu alkisasul khayaliyya wato kisoshi na kirkira waɗanda ake hasashen su a bada su malamanmu suna da saɓani a game da wannan kisoshin an tambayi allajinar da'ima kamar yadda ya zo a mujalladin su na biyu fatawar lajinar da'ima wanda cikin malaman da suka sa hannu a wannan fatawar akwai a sheikh abdulaziz abdullahi bin bas da kuma a sheikh abdulrazzaq afifi da kuma wasu malamai su sun tafi akan cewa baya halasta a kirkiri irin waɗannan labaran a bada su suna ganin cewa a wadata da kisoshin alkur'ani mai girma da kuma kisoshin da suka zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dukkaninsu kisoshi ne na gaskiya tabbatattu kamar yadda aka gabatar kuma dukkan wata tarbiyya da ake bukata to akwai a cikinsu amma a gefe guda akwai su malaman da suka saba musu su kuma suka tafi akan halascin waɗannan kisoshi amma da sharaɗa a cikin malaman da suka tafi akan halascinsu akwai a sheikh muhammad ibn salih al-usaimin rahmatullahi alaihi shi yana ganin cewa waɗannan kisoshin ba ƙarya ba ne domin abin da ake ce ma ƙarya shine ka ba da labarin wani abu wanda ya saba ma abin da yake faruwa kuma burinka shine ka rudar da wanda kake ba labarin amma su waɗannan misalai ne ake bugawa na rayuwa domin wanda ake ma wa'azi da su ko kuma ake karanta mawa ya ɗau misalin su ya kwatanta rayuwa domin ya ga abin da ya faru da abin da aka faɗa a cikin waɗannan kisoshin domin ya kauce musu in marasa kyau ne in kuma masu kyau ne ya ƙoƙarin koyi da su sannan malamai sun kafa hujja da cewa musulunci ya zo ya tarar da akwai irin waɗannan kisoshin akwai su a cikin karin maganganu da ake ce musu al'amsal al'amsal karin maganganu na larabci masu kissa misali kissar da ake cewa fi baitihi yu'tal hukm fi baitihi yu'tal hukmu ko fi baitihi ya'til hukmu kissar da ake badawa ta damo da da damo da da kare da kuma dila suka zo suka yi suna rigima cewa ya musu hukunci wadda kowace gaba daga cikin gabobin wannan kissar ta damo da da kare da kuma dila akwai bangare na karin magana a ciki takenta dai shine suka kira shi da fi baitihi yu'ta al-hukm ko fi baitihi ya'ti al-hukm kuma da musulunci yazo bai hana kissanto irin waɗannan kissoshin ba sannan daga ciki malamai sun ci gaba da rubuce-rubucen irin waɗannan kissoshin kamar al-imam badi'uz zamani al-hamdani ya rubuta muqamarsa al-muqamat al-hamdaniyya wacce labari ne kirkirare kuma malami ne da ya rasu a karni na hudu bayan hijira kuma a zamaninsa akwai malamai da yawa wanda ba su yi masa inkari ba a'a abin da suka rika yi shine ma su rika karban wannan kisoshin nasu suna amfani da su sannan az-zamakhshari al-imam az-zamakhshari ya zo shi ma ya rubuta al-muqamatu az-zamakhshariyya sannan bayan sa an samu al-imam al-hariri shi ma ya rubuta muqamatul hariri wacce ta kai muqama ɗaya hamsin da wani abu dukkanin su waɗannan malamai da suka ba da kisoshi kuma kisoshi ne da ake ɗaukar su kirkirahu iyaka sharaɗin ya kasance na farko kar ya zama waɗannan kisoshin an kirkiro su domin su goyi bayan rusa addini na biyu kar su zama an kirkiro su ne domin su yi faɗa da kyawawan ɗabi'u ya zama abin da suke karantarwa shine kyawawan ɗabi'u da kuma tabbatar da mutuntaka da mutunci idan sun cika irin waɗannan kisoshin su sharaɗin afuwan to babu laifi za a iya ba da su kuma ba su ci karo da abin da shari'a take karantarwa ba insha Allahu ta'ala iyaka waɗannan labaran da ake rubuta na hausa musamman waɗanda ake rubuta da ake ce musu na soyayya tabbas akwai ɓanna da yawa a cikinsu kuma akwai abubuwan da ba su dace da musulunci ba iyaka dai wannan akwai ka'ida akwai hukumomi da gwamnatoci suke kafawa to kila da hukumomin za su karfafi waɗannan hukumomin to za su taimaka abin da ake ce musu census board wato hukumomin da suke tace fina-finai da kuma labarurruka da ake rubutawa to inda za su yi aikin su yadda ya kamata kuma su zama sun ɗauki mahanga ta musulunci to zai zama abin ya ragu kuma za a yi ma abin seti ya zama duk wanda ya rubutu to ba za a yi bai yada wannan rubutun nasa ba ko a social media ko kuma a littafi face sai su wannan bot din ita wannan hukumar ta tace ta tabbatar da abin da ya rubuta daidai ne bai ci karo da ka'idar addini ba bai ci karo da kyawawan al'adu masu kyau na al'ummar da aka rubuta don su ba wallahu alam waɗannan su ne tambayoyi da suke guda biyu waɗanda muka dunkule su za a iya karanta su a yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a darasin mu na jiya in ba a manta ba yan uwa masu albarka mun shiga ƙa'ida ta biyu daga cikin ƙa'idojin tarbiyya ita ce alhikmatu bin sifatil murabbi cewa lallai hikima tana ɗaya daga cikin sufufin mai tarbiyya sharaɗi ne duk mutumin da zai zama zai yi tarbiyya to ya zama ya cika sharaɗi na hikima ya zama mai hikima matuƙa a ƙarƙashin haka mun tattauna akan me ake nufi da hikima ga baki ɗaya muka kawo maganganun malamai mabambanta sannan kuma muka dawo da Allah maɗaukacin sarki ce wala qad atayna luqmanal hikmata to wace irin hikima ce ake nufi a nan da aka ba luqmanu ita ma mun kawo maganganun manya-manyan malaman tafsiri guda hudu al-imamu ibnu جرير الطبري والنسيبي كان سندين سزوا دا سعيد بن جبير رحمة الله عليه سنن مكبيا تادا الإمام ابن عطية سنن مك أكن تادا الإمام ابن كثير سنن مك هؤلن دا الإمام ابن العربي المالكي سنن مك شيء كسن waɗannan maganganu da suka yi dukkanin waɗannan malamai guda hudu sun kusan su zama abu ɗaya suke kaiwa zuwa gare shi muka ce ikhtalafatil ma'a ikhtalafatil ikhtalafatil mabani amma wattafaqatil ma'ani lafuzan su sun saba amma ma'anar da suke son su kai zuwa gare ta kusan abu ɗaya ce gaba ɗaya ce to sai muka ce babban malami na wannan zamani al-allamatul qaradawi hafizahullahu ta'ala ya yi ƙoƙarin ya tattara waɗannan ma'anonin ga baki ɗayansu ya dunkule su ya ba mu su a matsayin dafa duka a cikin littafin sha العقل والعلم في القرآن الكريم أين yake cewa abinda ake ce ma hikima a nan bagira husnul fahmi lil kutubi wa tafaqquhi fi ahkamiha abinda ake nufi da hikima shine kyakkyawar fahimta game da littafai tun ya karanta abinda aka rubuta a cikin littafai wa tafaqquhi fi ahkamiha da kuma kyakkyawar fahimta a game da abin da aka rubuta a cikin littafin a cikin littafin bi haitu ya'rifu maqasidaha wa asraraha ta yadda zai iya gane manufofin abin da aka rubuta a cikin littafin wa asraraha da kuma sirruran da suke cikin abin da aka rubuta a littafin wala yaqifu inda zawahiriha ba kawai ya tsaya a zahirin doron abin da ya gani ba a'a ne ce ce manufar marubuta tun daga littafin Allah madaukakin sarki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun magabata fahimtar asalin maksudi ko manufar abin da suke nufi da maganarsu in Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin littafin sa me Allah madaukakin sarki yake nufi mecece manufar Allah madaukakin sarki gwaggwadon fahimta a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin aya ko a cikin sura ويعرف ما وراء أحكامها وتوجيهاتها من المنافع والمصالح الجامعة لخيري الدنيا والآخرة كما متمن دا أكي سبحان تاشدا هكما شيني وندا يكي سنن أبندا yake bayan hukunce-hukuncen abin da ya karanta a cikin littattafai wa taujihatiha da kuma irin yadda su nassosan littafan suka fuskantar da mutane min almanafi'i wal masalihi na ababan da suka zama masu amfani ko masu gyara rayuwar mutane aljami'ati li khairai dunya wal akhira waɗanda suka tattaro alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira sannan kuma wa sa'adati al fardi wal mujtama kuma waɗanda suka kunshi rabauta ta mutum ɗaya akan kansa wal mujtama'i da kuma al'umma gabaki ɗaya wa fi maddiyatiha wa ma'anawiyatiha da kuma ababen da suka shafi zallar rayuwar duniya wa ma'anawiyatiha da kuma ababen da suke da alaka da imani بحيث يدفع هذا الفقه المنشود إلى حسن العمل بها تيد ونن فقه da mutum ya sama na ababen da ya karanta a cikin littafi za su tunkuɗa shi ila husnil amali biha zuwa ga kyautata aiki da ababen da ya karanta wa wad'iha fi mawdi'iha al-mula'imi da kuma sanya waɗannan ababen da ya karanta ya fahimta ba zallar zahirin abin da ya gani ba ya sanya su fi mawdi'iha al-mula'imi a wurin su da ya cancanta a sanya su kenan a takaice mai hikima shine wani hikima ita ce dai haɗuwar ilimi da aiki da ilimin ilimin nan wanda ya kasance an fahimce shi hakikanin fahimta an fahimci manufar ilimin da kuma amfanin nukan da ilimin yake karantarwa da fa'idojin da ilimin yake karantarwa ba zallar doron kawai zahirin abin da aka karanta a cikin littattafai ba wannan shine ake ce ma hikima ashe mutumin da ya zama mai hikima shine wanda ya zama ga ilimi sannan kuma ga aiki da shi shi yasa muka faɗa a cikin ma'anonin da waɗancan malaman tafsirin suka ambata mana muka ce a ciki babu cin karo a tsakanin maganganunsu hikima ita ce haɗuwar aiki da ilimi a kuma sanya ilimin a inda ya cancanta a sanya shi akwai lokacin da ake buƙatar wani ilimin a ambata shi akwai lokacin da kuma shiru ya fi shi yasa suke da ka'ida suke cewa ma kullu ma yu'malu yuqal ma kullu ma yu'lamu yuqal ba kowane abu aka sani ba ake faɗin sa akwai inda kama baki shi ya fi alkhairi shi yasa tun can da suna da karin magana suke cewa haithuma takunu aljahalatu na'iman min alhamaqati an takuna hakiman da bahaushe ya tashi fassarawa sai ya ce sai da ilimi a garin wawaye to wauta ne sai da ilimi a garin wawaye ko a garin jahilai wauta ne حيثما تكون الجهالة نعيما من الحماقة أن تكون حكيما للي سيد إلمي أجرن واواي جاهلي تونن كما ذاك زم واواكينا سو ذاك إلمي da aiki da shi da sanya ilimin inda ya cancanta a yi aiki da shi wannan ita ce gayar hikima ita ce gayar hikima kuma abin da Allah madaukakin sarki ya ba annabawansa kenan yana ba su ilimi kuma ya ba su aiki da ilimin da kuma sanya ilimin inda ya cancanta a sanya shi domin aka ba mutum zallar ilimi kuma da aiki da ilimin amma kuma bai san inda ya cancanta ya sanya ilimin ba a ina ne zai yi aiki da wancan ilimin a ina ne zai yi aiki da wancan ilimin to sai ya haifar da matsala sai ya haifar da damuwa ai mutanen da aka siffanta su da khawarij masu fita suna ma gwamnati ta waye suna ta da kayar baya a siffofin hadisi da ya siffanta su hadisan manzo Allah sama ingantattu sun siffanta su akan cewa mutane ne masu yawan ilimi mahaddata alkur'ani masu yawan ibada amma ƙarshe ilimin nasu bai musu amfani ba ibadar tasu ba ta musu amfani ba domin ba su sanya ilimi inda ya cancanta a sanya shi ba ba su da asalin fahimtar ilimi da manufofin ilimin shi yasa sai ilimin nasu ya zama musu bala'i kuma ya zama ma al'umma bala'i su kashe musulmai su rika cewa aljanna za su tafi su kyala kafirai makiyan Allah madaukakin sarki su kashe bayan Allah waliyan Allah ciki hadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce da wannan za su shiga aljanna kuma aljanna ma maɗaukaki ya firdausi wannan rashin hikima ne ya haifar musu da wannan matsala shi yasa babu mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bayani cewa baya halasta mutum ya ga wani yana da wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa shi ma ya fatan ya ce ina ma dai Allah ya bashi irin wannan ni'ima sai a abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mi burin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maɗayan mu kaga wani yana da wani abu kai ma ka ce ai ina ma a ce kana da wannan motar in mota ce ko gida a ka roƙi Allah ya baka naka daban a wani wajen daban amma sai manzon sama ya ce ya halasta mutum ya gibba a abu biyu ya ce la hasada illa fitnatai ne ba a yin fata kaga wani yana da wata ni'ima kai ma ka ji ina ma kana da irinta shi abu biyu shine hasad nan nan alhasad ba da ma'anar hasada ta fatan burin gushewar ni'imar da Allah ya ma wani ba a'a a'a fatan kai ma Allah madaukakin sarki ya baka irin wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa shi manzo sama yace la hasada illa fi sunataini a hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wanda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar masa da kuma al-Imam Muslim shi kuma رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين باء ين حسد حسد نن كما يد muka faɗa kuma malamai suka yi fassara ba a burin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yama wani dan an gan shi tare da ita illa fi sunataini shi abu biyu shi a abu biyu a cikin ababen nan guda biyu ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi hikima da waɗancan ma'anonin duk da aka ambata kaga wani mutum Allah ya bashi ilimi ya bashi fahimta sannan kuma yana aiki da ilimin nan yana sanya ilimin nan inda ya cancanta to ya halasta kai ma ka daga hannu ka ce ya Allah irin yadda ka ba na ilimi da aiki da shi da kuma dacewa da sanya ilimin inda ya cancanta a sanya shi wanda shi ne a dunkule ake ce masa hikima to ya Allah ni ma ka bani irin nasa ya halasta kai haka fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha da wannan hikimar yake hukunci a duk abin da zai yi babu son zuciya a cikin hukuncinsa sannan wa yu'allimuha kuma tsaye yake yana karantar da mutane to ya halasta kai ma kai fatan Allah madaukakin sarki ya baka irin wannan riba kafa ɗayan na biyun shine wa rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya fa kana yu'addi haqqa Allah fihi shi ya zama yana bada haƙƙin Allah madaukakin sarki zakkashi ta wajibi yana bada ta sannan yana ba iyayensa haƙƙinsu sannan yana ba zawul qurba danginsa sannan yana ba makwabtansa sannan sauran talakawa da mabukata da marayu su ma yana ba su haƙoƙinsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ya ce ya ba su to ya halatta in ka ga irin waɗannan mutanen kai ma kai fatan ka ce Allah ya baka irin dukiya irin tawani a cikin zuciyarka kai wannan addu'a kuma ka ambace shi ba hassada ka masa ba ka yi abin da ake ce masa bibba ka yi fatan samun irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa to ashe hikima babba a bace tun daga shi can dama Allah madaukakin sarki ya ce mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira sannan manzo sama yace la hasada illa fi ithnatayn daga ciki yace wa rajulun atahu Allah al hikmata fa kana yaqdi biha wa yu'allimuha daga cikin abin da ke nuna mahimmancin wannan sifa ta hikima ga mai tarbiyya Allah madaukakin sarki ne al-murabbil haqiqi shine mai tarbiyya na haƙiƙa to shi ma ya siffanta da wannan sifar ta hikima Allah madaukakin sarki hakimun ne a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da cewa shi hakimun ne sunansa hakim sannan kuma yana da sifatul hikima a cikin sunansa na alhakim to akwai sifata alhikmatu Allah madaukakin sarki yana da hikima wato Allah madaukakin sarki mai yin abu ne a inda ya dace kuma ya kyautata abun kuma duk abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi shi to yana yin sa da wata manufa ne manufan nan ta Allah maɗaukakin sarki tana komawa ne ga bawa kuma wannan manufar ta Allah maɗaukakin sarki alkhairi ce babu sharri a ciki wa sharru laysa ilayka wal khairu kulluhu bi yadayka alkhairi baki ɗaya na hannun Allah maɗaukakin sarki babu sharri da ake danganta shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki al-imam ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa yake yake bayani yake cewa wa huwa al-hakim wa dhaka min awsafihi naw'an aidan ma huma adamani حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان يشي وهو الحكيم ألا مدوك تنسر كيشيني واند أتكن سونا ينسى ما فياكو أقوي الحكيم واند كما أتكن سأقفتد سفر حكمة وذاك من أوصافه wannan yana cikin siffofin Allah sunan Allah alhakim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya siffantu da sifar hikima nau'ani aidan ma huma adamani sannan lafazin alhakim hikima ta Allah madaukakin sarki ta kunshi abu biyu ne kuma sannan ba a rasa su ga Allah madaukakin sarki siffofi ne da suke tare da Allah madaukakin sarki a koda yaushe domin kamar yadda aka faɗa mana الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات ألوك تشند أكي مغانا أكن سقوف الله تعالى تو أنا مغانا أكن ذات سني حكم وإحكام hikimar Allah ta kunshi hukuncinsa wa ihkamun kuma ta kunshi kyautata duk abin da zai fa kullum minhuma naw'ani aidan thabit al-burhani da hukmun din da ihkamun din dukkanin su kuma su ma sun kasu gida biyu domin akwai hukumun shar'i akwai hukumun qadari akwai hukuncin Allah madaukakin sarki da yake wanda ya shafi duniyarsa ya sanya lafiya ya sanya rashin lafiya ya sanya wadata ya sanya rashin talauci kenan ya sanya mutuwa ya sanya rayuwa ya sanya wasu su zama manya wasu su zama ƙanana duk wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin hukuncinsa da ake ce masa al-hukmul qadariyul kauni sannan shi yake sanya zafi shi yake sanya sanyi shi yake sanya damina shi yake sanya fari dukkan wani abu da ka gani yana faruwa a duniyan nan to yana faruwa ne a ƙarƙashin hukuncin Allah kuma hikimarsa sannan wa ihkamun sannan da kyautata duk abin da Allah madaukakin sarki zai sannan kashi na biyu na hukunci shine al-hukm shar'i hukunce hukuncen Allah da ya saukar na halal da haram ɗinsa a yi ko ka a yi zina haram ce aure kuma halal ne riba haramun ce riba kuma halas ce ciniki ya halasta ai magudi kuma haramun ne faɗin gaskiya halal ne yin ƙarya haramun ne shan ruwa mai kyau halal ne shan giya kuma haramun ne zina haramun ce aure kuma halal ne haka dai haka dai haka dai haka dai to hukunci kenan sannan malam ibn qayyim sai ya ci gaba da cewa wal hikmatul ulya ala naw'ain aidan hussila bi qawati' al burhan ihdahuma fi khalqihi subhanahu نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفي ذلك الوصفان غايات حلاتي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان الإمام القيم يقول والحكمة العليا سنن حكمة ألا مدوقكيا على نوعين أيضا dukkanin hikimar Allah maɗaukakiya tana bayyana a cikin addininsa da kuma yadda yake gudanar da duniyarsa. Hussila bi qawati burhani dukkanin waɗannan nau'ukan guda biyu sun zama an same su da yankakkun hujjoji. ihdahuma fi khalqihi subhanahu akwai hikimar Allah madaukakin sarki a halittarsa duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta to ya halicce shi ne da hikima kuma sai da ya kyautata halittarsa نوعان أيضا ليس يفترقان سوما قشي بيكينا إهكام هذا الخلق ألا مدوك كنسلك يا كوت تحلت ونن حلت التاسة ديي إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان دو من دعب دا الله يسامد دا شيء أبان كسنة تو سيد الله يقيمتك أو جن كوت تحلت السا دقمك إيرسا وصدوره من أجل غايات له sannan Allah madaukakin sarki yana yin wannan halitta ne hatta maciji da kake ganin sa to akwai manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicce shi kai ba maciji ba shedan akwai hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci shedan Allah bai halicci shedan kawai dan wasa ba shedan dai da babu sharrin da ya kai shi ga dan adam to da hikima Allah ya halicce shi ko mu gano hikiman nan ko mu gano ta ba alhamdulillah ma malamai duk sun gaggano mana wannan kuma sun mana bayani cewa ga dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci shaidan ga hikima halittarsa sannan walahu alaiha hamdu kulli lisani sannan wannan manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci komai a kansa ne ake yaban Allah maɗaukakin sarki kowane harshe yake buɗa bakin ake buɗe shi a faɗi a yaba Allah maɗaukakin sarki wannan hikimar Allah fil halki kenan akwai hikmatullahi ta'ala fi halkihi ita ce kaso na farko hikimar Allah maɗaukakin sarki a halittarsa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta to bai halicce shi dan wasa ba وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا بمحل سميدك السيدا أبن أبن ديك نبن زابا wannan zalika zannul ladina kafar wannan shine zaton mutanen da suka kafarta su suna ganin Allah yana yin halitta ne kawai kasida a ba wai wata hikima a'a sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi Allah madaukakin sarki ya ce da sama da ƙasa ba mu halicce su dan wasa ba ba mu halicce su ba sai dan gaskiya akwai dalilin da yasa muka halicce su to wannan hikmatullah ta'ala fi khalqihi kenan duk wata halitta da Allah madaukakin sarki yayi to akwai hikima hatta kudin cizo akwai hikima halittarsa kudin cizo kwankwata kudin cizo kwankwata muni-muni dukkan wani abu da ka san mai cutarwa ne to akwai hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halice shi alal akalli hikimar da za ta zo maka a kwakwalwarka ka gane in kana da fahimta sosai ita ce duniyan nan ba gidan jin daɗi ba duk daɗin da kake ji to sai ka ga kuma wani rashin sa ya zo ya gitta maka kana cikin jin daɗi shi wani abin da zai zo dugun zuma maka rayuwa ya tunatar da kai lahira shi zo ya gitta a tsakani wannan tana daga cikin manya-manyan hikimomin halittar Allah madaukakin sarki da ya na ababen da suka kasance mu a ganin mu muna gani ba alkhairi bane sharri ne a wajen Allah akwai alkhairi a ciki wannan hikima ta farko kenan alhikmatu fi khalqillah sannan wal hikmatu al-ukhra fa hikmatu shar'ihi sannan hikima ta biyu ta Allah madaukakin sarki al hikmatu fi shar'illah duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikima a ciki kuma akwai kyautatawa sallan nan da muke yi akwai hikimomin yin ta al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin fi san suna asrarus salah ka karanta littafin ka sha mamaki ka ga manufofin da ta sa suka sa ake yin sallah kafin su al-Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi a cikin bangaren sa a rubu'ul awwal na na na na na na na littafin sa littafin sa Ihya Ulumuddin ya ambaci maqasid manufofi na yin ibadu sallah ne manufarta zakka mai manufarta azumin nan da muke mai manufarsa bayan su al-imam Izzuddin ibn Abdussalam bayan sa al-imam Izzuddin ibn Abdussalam yana da littafin sa maqasidul ibadat maqasidul ibadat ya hada sallah da azumi da zakka da hajji a ciki ya faɗi manufar kowace ibada daga cikin waɗannan ibadojin da muke yi sallah azumi zakka hajji me hikimomin da suka sa shari'ar musulunci aka ce mai waɗannan ibadun duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikimomi a ciki sannan su kuma duka waɗannan sun kasu gida biyu su ma akwai hikmatullahi ta'ala fi khalqihi fi zatihi ai fi zatil khalq sannan akwai hikmatullahi ta'ala fi khalqihi ai fi ghayatil khalq sannan akwai hikmatullahi ta'ala fi shar'ihi fi zati shar'i sannan kuma akwai hikmatullahi ta'ala fi shar'ihi fi ghayati shar hikimar Allah madaukakin sarki a halittarsa a zatin halitta da ya tashi ya kyautata kowace halitta da ya tashi halitta dan adam sai ce me laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi haqiqa mun halicci dan adam fi ahsani taqwimin a tsarin diri wanda ya kasance mafi kyau da Allah ya ga dama sai ya ɗauki kan mutum sai ya mai da shi ƙasa ya ɗauki ƙafafuwan sai ya sa shi sama amma ba haka Allah ya yi ba wannan halittar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ɗan adam to ita ce halittar tafi kowace kyau ba kuma wani tsarin da za a yi na ɗan adam da ya fi wannan kyau domin Allah maɗaukakin sarki shi ya yi ala ya alamu man khalaqa huwa latiful khabir so daga Allah shi ya halitta saman nan kalli yadda ya halicce ta الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت حلت ألا مدوكة سكيتة سمجيد ألا يحدثيت ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كاشنا ألا مدوكة سكيدي ونا wannan fi zatil halki kenan a halittar Allah madaukakin sarki ya kyautata halitta kuma da hikima yi halitta sannan gayatul khalq sannan mecece manufa kuma yin halitta a ƙarshe wace manufa ake so a samu akwai hikima da ta sa Allah madaukakin sarki yi wannan halitta li na'rifahu wa na'budahu wahdahu dan mu san Allah sannan ko mu bauta masa shi kadai sannan a bangare na biyu akwai hikmatullahi ta'ala fi shar'ihi fi zati shar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shar'unsa da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shari'unsa to akwai hikima a cikin ita shari'a zatin ita shari'a zatin ita shari'a Allah madaukakin sarki ya yi ta shari'a ce wacce take mai kyau kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala a bayanan da babban malami al-Imam Sa'adi rahmatullahi alaihi sannan a bangare na biyu a a hikmatullahi ta'ala fi shar'ihi akwai hikmatullahi ta'ala fi shar'ihi fi ghayati shar' to mecece kuma manufa ta ita shari'a da Allah ya shar'anta shari'o'i mai kowace shari'a akwai abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da bayi da ya shar'anta ta ta gyara zukatan bayi ta sa su zama mutanen kirki su samu zaman lafiya su zauna a cikin ƙasar su lafiya lau wani ba zai zalunci wani ba wani ba zai cuci wani ba wani ba zai kwace haƙƙin wani ba wani ba zai zidda ran wani ba kawai shi kenan kuma ya je kwana shi ya ci gaba da baccinsa duk shari'a Allah maɗaukakin sarki a cikin manufofinta akwai waɗannan to kun ga ashe in Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya siffanci da wannan sifa kuma ya nemi mu ma bayi mu yi ƙoƙari mu siffanci da wannan sifa musamman masu tarbiyya sai ya zama mun iya aiwatar da tarbiyya yadda ya kamata aiwatar da ita kuma tarbiyyar da za ta haifar da ƴaƴaye masu ido ba ƴaƴaye makafi ba tarbiyyar da za ta haifar da ‘ya'yaye masu albarka ba ‘ya'yayen da za su zama na banza ba tarbiyyar da za ta haifar da ‘ya'ya wanda su kasance mutanen kirki bayin Allah masu bautar Allah maɗaukakin sarki masu son ƙasarsu masu kishinta masu fatan su haifar da alkhairi a cikin ƙasarsu ba waɗanda za su zama masu tada ƙayar baya a ƙasarsu ba ba wanda za su zama ‘yan tawaye ‘yan zanga-zanga ‘yan haifar da rigingimu da tashin hankali a cikin ƙasarsu ba. wannan shine hikimar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana da hikima a shi yasa ya ce alalahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah madaukakin sarki halitta da umarni nasa ne umarni nan ana nufin shari'a Allah halitta kuma ababen da Allah madaukakin sarki ya kaga ya samar da su tun daga ita duniyar da ababen da ke cikinta da sararin samaniya da ababen da ke cikinsa shi sararin sama ita sararin samaniya da kuma ababen da ke ƙasa da kuma abin da ke cikinta duka gabaki da العلامة السعدي رحمة الله عليه عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه ينا فدا الشرح ودن شم بيتو تن الإمام ابن القيم أتكن شرح سننونية ينا شوى وحكمته تعالى نوعان حكمة الله تاكس جدابي أحدهما الحكمة في خلقه تفرقو ko kashi na farko a cikin kashe-kashen ni'imar a hikimar Allah ita ce hikimar Allah madaukakin sarki a cikin halittarsa. فإنه خلق الخلق بالحق للي ألا يا على شحل تنسى دقسكية ما خلقناهما إلا بالحق بمحل سما دقسب سيدا قسكية ومشتملا على الحق كما يزمونا هلت تألا تاقل شقسكية شيء سألا بيدد قريابا ألا بيدد ورجيبا ألا بايعين أبنا واسع ألا دقسكية أبو بوانسا دومين شي كنت شيني قسكية sannan littafinsa gaskiya ne sannan duk abin da zai zo daga gare shi alhaƙo ne kamar yadda muka faɗi a ɗaya daga cikin majalisoci da suka gabata wa kana ghayatuhu wal maqsudu bihi alhaqqa sannan kuma manufar Allah a cikin halittarsa ba wani abu bane face gaskiya خلق المخلوقات بأحسن نظام Allah ya halicci dukkan halittu da tsari mafi kyau in ka halicci halit in ka kalli halittun Allah duka to ba wata halittar da zaka gani wai da idanka ka ce wai kana da gyara a ciki baka isa ba baka da ita wa rattabaha akmala tartibin sannan Allah ya jeranta waɗannan halittun nasa jerantawa mafi kyau mafi cika wa a'ata kullu makhluqin khalqahu la'iqa bihi sannan Allah ya ba dukkan wani abin halitta irin halitta da ta dace da shi Allah madaukakin sarki da ya tashi yin dan adam sai ya yi shi da kafafuwa a tsaye ya kuma yi mushi hannunsa a miƙe ya ɗora masa kansa a sama akwai hikima sannan da ya tashi yin dabbobi wasu sai ya yi su da kafafuwa hudu wasu kuma ya yi su da kafafuwan da suka wuce hudu wasu kuma Allah ya yi su ba masu da kafafuwa su jan jiki suke kowanne da cikinsu sannan cikin dabbobin dabbar da take buƙatar abincinta a sama to sai Allah ya yi ta doguwa da ƙafafuwanta masu tsawo kuma ya mata dogon wuya kamar yadda ya raƙuri da amani dabbar da kuma ba ta buƙatar abincinta a ƙasa yake sai ya yi ta rariya a ƙasa abincinta a ƙasa yake ba ta buƙatar ta ɗaga kai ba ta buƙatar tsawo dabbar da take buƙatar kariya ta gudu daga sauran miyagun dabbobi waɗanda za su iya halaka ta su ƙarar da ita sai mata gudu kamar yadda ya mabarewa ya haɗa su a waje ɗaya da zaki amma sai mata wani irin gudu yi mata wani irin gudu na musamman da sauran dabbobi ba su da shi saboda ta tsira Allah bai ba ta ƙarfin jiki ba amma sai Allah madaukakin sarki ya ba ta tsinkaye na kwakwalwa da gano abubuwa sannan kuma ya bata gudu har ana faɗi a cikin karin magana aka ce wai wata rana kare suka haɗu da ita ya tambaye ta ya ce wai me yasa idan na bi ki dan in kama ki sai ki tsere mini sai ta ce li annaka tajri li sayyidika wa ana ajri li nafsi saboda kai kana gudu ne saboda mai gidanka ni kuma ina gudu ne saboda kaina sannan dabbobin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce su a wuraren da suke da abinci ko da yaushe yanzu misali a nan ƙasar tamu ta Najeriya in ka tafi kudu musamman kudu maso yamma in ka tafi za ka ga da yake wajajen duka kudu ma za ka samu da yake suna da suna da suna suna da kurmi suna da dazuzzuka akwai duk inda ka za ka samu abincin dabbobi to shi Allah yi dabbobinsa awakansu sai ka gansu wasu 'yan gudu-gudar mu kuma dabbobinmu nan na arewa da yake wani zubin mukan shiga rani a rasa abinci to sai Allah madaukakin sarki ya yi su su kuma suna da tsawo tunda wani zubin sai sun ɗaga kansu sun hau bishiya musamman akuya sai ganta wani zubin a saman bishiya tana tsinkar abinci musamman akuya kadduwa ba tinkiya ba to wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya yi bayanai masu kama kwakwalwa masu ban sha'awa a cikin littafin sa miftahu darish sa'ada wa manshuru wilayatul ilmi wal irada a game da halittun Allah madaukakin sarki da hikimomin da suke cikin waɗannan halittu na Allah madaukakin sarki halitta bayan halitta Allah ya saka masa da alkhairi sannan malam as-sa'di ya ci gaba da cewa kai bal a ata kullu juz'in min min ajza'il makhluqat kai Allah madaukakin sarki shi da ya ba kowane bangare daga cikin bangarorin halittun da ya yi ya ba shi abin da ya cancanta da ya yi hannu aka sa shi hannu bai buƙatar gashi nan a fili yake hannu saboda yanayin aikin shi sai Allah bai mushi marfi ba gashi nan a fili yake hatta a mata sai aka ce ya halasta za su iya buɗe tafin hannunsu illa alwajha wal kaffaini da ake cewa almar'atu kulluha auratun ma ada wajhaha wa kaffaiha shi ba a mishi marfi ba amma harshe saboda fitinar shi shi sai aka mishi marfi aka mishi get guda biyu ga get din haƙuwa sannan kuma ga get na labba saboda da an bar shi a fili kamar yadda aka ba hannu to ba za a zauna lafiya a duniya ba kwata-kwata shi ba yadda yake a rufe amma ji fitinar da yake jawowa yanzu yau din nan wani shi maganar da za ta nemi ta girgiza ƙasar nan yau yau din nan wani shi magana da za ta zama fitina ta girgiza ƙasa da harshen sai dan karami to kowane bangare na jikin dan adam kai ba ma dan adam ba kowace halitta Allah madaukakin sarki sai da ya bata abin da ya cancanta a bata kai wa kullu udwun min a'dha'il hayawanati khalqatahu kowane ba kowace gaba a cikin gabobin dabbobi sai da Allah madaukakin sarki ya bashi irin halitta da cancanta a bashi kowace gaba in ka tsaya ka kalle ta a cikin kowace halitta a jikin kowace halitta to za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ma wannan gaba da wannan ɓangaren abin da ya cancanta da shi kai da za a tambaye ka a ce ai shawara da kai a ce ya kamata ai ba ka isa ka faɗi saɓanin wannan abu da Allah maɗaukakin sarki ya yi ba tabaraka Allahu ahsanul khaliqin wa hay'atuhu sannan kuma da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya kowace gaba da kowane bangare Allah madaukakin sarki yayi wannan ne da hikima fala yara ahadun fi khalqihi khalalan ba wani mutum ko da idan zarqa'ul yamamati yake da shi an ce ita ce wai matar tafi kowa gani a duniya to ko da irin idan zarqa'ul yamama yake da shi wallahi ba zai iya hango wani gibi a cikin halitta Allah ba wala naqsan ba zai iya gano wani wata tawaya ba wala futuran ko wata kecewa babu duk halittar da Allah ya haka take ga tana fala wujtama'at uqulul khalqi min awwalihim ila akhirihim da za a ce hankullan halittu ga baki ɗaya za su haɗu tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen su liyaqtaribu liyaqtaribu mithla khalqir rahmani da a ce to su ma yanzu za su kirkiro wata halitta irin ta Allah mai rahama aw ma yuqaribu ko kuma abin da ya kusa da shi aw ma yuqaribu ma awda'ahu fil kainati ko kuma su kirkiro abin da ya kasance ya kama da abin da Allah madaukakin sarki ya tanada na wannan duniyar min al-husni na kyau wal intizami da tsaruwa wal isqani da kyautatawa lam yaqdiru ba za su iya ba a yanzu akwai abin da ake ce mishi al-istinsakh cloning tagwaita halitta in mai tagwaita halitta di ya zo ya gama in ka gama sai ka tambaye sai ka ce waɗannan salatalan waɗannan rukunnan jikin da ka ce ka samar da wata halitta irinta to salatalan waye to fa buhitan ladhi kafa ko ya bahatul ladhi kafa a nan ne za ka ga kafiri ya gwala-gwala da ido ya tabbatar da ba hannunsa a ciki shi yasa babu wani abu da ɗan adam yau zai kirkira a duniyan nan ya ji cewa nashi ne shi ya kirkiro a cikin abin da ake tattaunawa a kai a wannan halittar da ake ce mata virus ana tattauna ana musu wasu su ce halitta ce wasu ce ba halitta ba ce duk idan ka gama magana sinadarin da in kirkirowa aka yi to sinadarin waye waye ya samar da wannan sinadarin na asiri in ko ba kirkirowa aka yi ba to ai shikenan halittar Allah ce kenan ashe duk wani abu da ka gani yau dan adam yana tasarrufi a ciki ya hada wani abu da wani abu to yana hadawa ne da kayan Allah madaukakin sarki alatu ne na Allah dan adam bai da wani ala nashi kwara ɗaya da ya kirkira bature ya yi jirgin sama iya yi jirgin sama da zai ɗibi mutane ɗari biyar ɗari bakwai sannan ya ɗauki kayansu kuma ya tashi sama tsakanin shi da duniyar mu a ce ya yi tafiyar kafa ɗaiɗaiɗaiɗai dubu talatin da bakwai ko fiye da haka kuma yana ta zura gudu nawaye ƙarfen nawaye wayoyin da aka haɗa duka nawaye sannan basirar tawaye sannan shi kanshi baturan da ya wannan ɗin shi nawaye shi shi ya halicci kanshi halittar Allah abin da ya kamata a riƙa kawowa kenan a cikin ƙwaƙwalwa ana fahimta so daga babu wani dan abu da dan adam yau zai yi amfani da shi a duniyar nan face yana cin gajiyar abin da Allah madaukakin sarki ya halitta ne kuma Allah ya halicci wannan abin da hikima shi yasa ka kalla da Allah madaukakin sarki ya zo yana bayani a cikin suratul nahl yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina yace wa yakhluqu ma la ta'lamu wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha Allah ya halicci alkhail da waƙai walbighal da kuma alfadarai walhamir da kuma shakuna daga cikin manufofin halittar su litarkabuha Allah ya halicce su dan ku hausu wa zinatan ai wali takuna zinatan lakum sannan kuma ku hausu ku yi hawan daushe ku hausu ku yi hawan sallah ku yi hausu ku yi hawan bariki ku hausu ku yi hawan famisau da makamantan irin waɗannan haye-hayen da ake yi na al'adu sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lam wa yakhluqu fi'li mudari'i lidalalati ala at-tajaddud wal istimrar Allah sai ya ce wa yakhluqu kuma Allah zai ta halitta zai ta halittar ma la ta'lamun abinda ku ba kwasaninsa sa abin da ku ba kwa sani malaman da a zamaninsu babu wasu abubuwa sai irin su keke sai su buga misali da irin su keke keke farkon bayyana keke da aka zo aka yi babar mai wuta kenan malaman da suka yi rubuci wajen tafsirin wannan ayar sai su buga misali da dabbabatun nariya abin nan da ake hawa abin nan mashina da ake hawa ko babura da ake hawa ana na ana na aka zo aka yi motoci ga jiragen sama jiragen sama ma fanni fanni kala kala mai sauka angulu mai kaza mai kaza mai kaza duk ga sunan kala kala wa yakhluqu ma la ta'lamu wannan dai yana cikin hikimar Allah madaukakin sarki da tsarinsa a cikin halittarsa وأن لهم القدرة على شيء من ذلك الألامة السعدي رحمة الله عليه يتي إنا إن أدم ذات إياه بس إسس إياه dan adam ya ce ga wata halittar Allah madaukakin sarki shi kuma yayi tashi ta daban bai yi amfani da komai na Allah ba ya ce wa anna lahum alqudratu ala dhalik wane su ya za a yan adam shi iya wannan ba za su iya ba sannan wa hasbal uqala'i wal hukama'i minhum an ya'rifu kaseeran min hikamihi kai ai masu hankali da masu hikima ma a cikin mutane ya ishe su su gano da yawa daga cikin hikimomin Allah wa yattabi'u ala ba'd ma fiha min al-husn wal itqan kuma su gano su lalle ko su gano ababan da ke cikin halittar Allah madaukakin sarki na kyawun halittar wal itqan da kuma kyautatawa وهذا أمر معلوم قطعا بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر وأن وانا أبني سنني كي سيه دا أكا غانوشي دا تشنجر من الله shi ya sa mai hankali idan ya kalli hikimomin Allah maɗaukakin sarki a cikin halittarsa to ba abin da ke ƙara masa face ya ƙara masa ganin girman Allah da cewa lallai Allah maɗaukakin sarki babba ne lallai Allah maɗaukakin sarki ya isa wa kamali sifatihi lallai kuma siffofin Allah sun cika wa tatabbu'i hikamihi fil khalqi wal amri sannan kuma da bibiyar ya ƙara ma mutum bibiyar hikimomin Allah maɗaukakin sarki a halittarsa da kuma umarninsa wannan وقد تحدى عباده أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل Allah kuma ya gayyaci bayansa ya musu kalubale ya ce a'a bai ce musu dole su yi ba amma su tsaya da kansu su yi amfani da kwakwalensu su kalli cikin halittun Allah maɗaukacin sarki su sake dubawa ba kallo ɗaya ba sun marji ilbasar tarratai ne yankalib ilaika albasar khashi'an wa huwa hasid a sake dubawa ka tsaya ka duba ka sake ka waiga ka duba a cikin halittun da Allah maɗaukacin sarki ya yi ba abin da za ka da da shi face idan ka zai ji kunya domin ba zai hango aibi a cikin halittar Allah ba saniya wannan saniya cikin halittun Allah saniya mala aqiba ali yace da dadar dadi saniya yace saniya ita tana ɗaya daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya halitta waɗanda suke masu ban mamaki yace wai suna cewa wai nage daɗi goma cewa ana cewa saniya daɗinta guda goma ne ya ce wannan magana na ji ta da yadda ko sai na waiwaya ya ce na ji ana faɗin cewa wai saniya na da fa'idoji guda guda na gidaɗi goma ya ce wannan magana na ji masu faɗin ta sai ta faɗin kayansu ba zan hana su ba amma yadda ko sai na waiwaya shine sai yake cewa daɗinta mai tan da guda ɗaya ya ce fa'idojin saniya sun kai ɗari biyu da ɗaya saniya tana da fa'idoji sun kai ɗari biyu da ɗaya. Mai tan da guda ɗaya, mai tan da guda ɗaya, ɗari biyu da ɗaya kenan. Ya ci gaba da lissafo su a wannan ƙasidar ta sai ta faɗin su ta faɗin su in ka duba fasaha aqiliya za ka ga wannan ƙasidar tasa. Wa hal yajiduna fi khalqihi khalalan aw naqsan shin bayi sun isa su samu wata tawaya ko kuma wata gazawa ko wani gidi a cikin halittun Allah wallahi ba su isa ba wa annahu la budda an tarji al absar qalilatan ajizatan an al intiqad ala shay'in min makhluqatihi kai dole ne idan idanuwa suka kalli halittun Allah wai su gano aibin halitta Allah karshe za su dawo a matsayin makafi ne kalila za su dawo ba su ganin komai ba su da abin da za su iya criticizing a cikin halittun Allah shine al-intiqad ba su da abin da za su soke shi a cikin halittar da Allah madaukakin sarki in ma sun yi sun bata bakin su ne akwai mulhidai wanda su Allah ma ba su yadda akwai ba amma mahaukata ne mahaukata ne shine labari shahararre da ake badawa na yaro na yaro da ya shigo malami mulhidi ya shigo zai karantar da yara ya ce musu ba Allah ce duk ya ce musu ba Allah kuna gani shi ce duk abin da ba za ka gan shi ba ba za ka ji shi ba ba za ka taba shi ba ba za ka taba ba za ka dandana shi ba ba shi aka samu wani yaro dan karami da ya sha tauhidi ya daga kai ya daga hannu shi ya ce to ya sheikh anta majnun ya ce Allah gafarta malam kai mahaukaci ne kenan Allah ya ce za ka ce mun mahaukaci ya ce to arina aqlak shi ka nuna mana hankalinka ai ba za laisa min min qudratina laisa min maqdurina an namussa aqlak ba za mu iya taɓa hankalinka ba wala nara aqlaq ba ma ganin hankalinka sannan wala nasma'u aqlaqa ba ma jin hankalinka a kunnen mu sannan wala nazuquhu ba za mu iya dandana shi da harshen mu ba shikenan fa buhita allazi kafara wa alhada to wannan hikimar Allah madaukakin sarki kenan abin da ya shafi halittarsa duk abin da Allah madaukakin sarki ya kyautata halittarsa bayan ya kyautata halittarsa kuma ya halicce shi ne da manufa akwai manufa halittarsa bayansa abin da ake bukata shine su tsaya su tafakkuri su ta'ammuli su tadabburi su tsaya su kula sosai su gano waɗannan hikimomin domin su ƙara tauhidi su ƙara imani su ƙara tabbatar ma da Allah maɗaukakin sarki hikimarsa shi ya sa mai hikima ya ce unzur unzur unzur unzur unzur unzur da tilka shajara da tilka sunin nadira ce ka tsaya ka kalli bishiya kawai wannan gata nan ذات الغصون النظرة غاتنا تاكسن شيء ما أبو تشير الغصون غسة النظرة وأن سك كورعي فتو وأن سك نون النو من ذا الذي أوجدها وانين يسامد إتا وانين يسامد إتا وشق منها الثمرة kuma ya tsaga ya fitar a cikinta ya fitar da ɗan ice a cikin ta mangwara ka ɗauka ka ci zaƙi ka gan shi ga nan kaloli shi ce za ka huwa Allahu lafi Allah ne ya wannan Allah ne akhraja min hasamara shi ya fitar da shi zu hikmatin balighatin wa qudratin muqtadira Allah madaukakin sarki wanda ya kasance mai hikima ma'ishiya sannan wa kudratin muqtadira sannan ma'abucin iko ikon nasa wanda ya kasance wanda Allah ya kyautata ikon nasa so daka wannan hikimar Allah madaukakin sarki kenan fi shar'ihi zatan wa ghayatan a abin da ya shafi ita shi ita kanta halittar an kyautata ta sannan wa ghayatan sannan kuma akwai manufar halittar ta mu tsaya komai Allah ya halitta mu tsaya mu kalle shi domin mu tabbatar da Allah madaukakin sarki shi kadai ne shine mai hikima ya ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid komai ka tsaya ka kalla yana nuna cewa Allah ɗaya ne a ciki akwai ayar Allah da za ta nuna maka cewa Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sai ka duba ka kalla ka ɗauki zuma da yadda Allah ya halice ta da yadda take zubar da abin da take zubarwa a zo kuma ana sha mai zaki ita in ta harbe ka ka sha zafi amma kuma idan ta yi amai ko ta bayan gida sai ka ɗibi abin da ta amayar ɗin nan ko ta bayan gidansa a matsayin bayan gidanta fa sai kuma ka ɗauka kana marshe ido kana marza ido kana jin daɗi kuma in baka da lafiya a ɗauka a baka ka sha magani cikin maganin in ta harbe ka kuma a ɗibo zuman a baka ka sha ka warke ta harbe ka ta sa maka dafi abinda kuma ta zubar a ɗibo shi kuma a baka ka sha ko a shafa maka ka warke yau hikimar da ke cikin zuma in ka tafi asibiti gashi nan ƙuna likitocin ƙuna da zuma suke amfani masu sojari in aka yi ma mutum aiki cikin abin da za a ce a ci gaba da sa masa akwai zuma abubuwa da ake yi gasu nan na shafawa na sha na wanka duka gashi nan da zuman nan ake yi yau a ciki to wannan hikimar Allah madaukakin sarki kenan a ciki Allah ya halitta sai ya tsari muna da sauran lokaci ne to za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala shi Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba shi mu ji nau'i na biyu na hikimar Allah madaukakin sarki kamar yadda al'allamatu as-sa'di rahmatullahi alaihi yake mana bayani a cikin littafin sa sharhun nuniya libn al-qayyim rahmatullahi alaihi muna muku fatan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saukan mana da rahmar sa ya yaye mana bakin ciki da damuwa da fitinu da musibu da annoba اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين